عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا جمعة عشرين دقيقة قوة رمضان hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 daidai da 21 ga watan uku miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba zama a wannan lokaci a cikin wannan masallaci mai albarka na Juma'a masallacin Ammar bin Yasir domin ci gaba da tarjamar Alkur'ani mai girma a cikin waɗannan kwanaki masu albarka muna cikin sura ta uku a cikin jerin a mushafin alkur'ani mun karanta aya ta 64-65 tun daga faɗin Allah ta'ala ya ahlul kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum har zuwa faɗin Allah ta'ala ya ahlul kitab lima tuhajjuna fi ibrahima wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'di afala ta'qilun Allah maɗaukakin sarki ya ce, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ha antum ha'ula'i hajajtum fima lakum bihi ilm. حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين
ayar da muka karanta jiya ala maɗaukakin sarki ya yi kira zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ya kirayi ahalul kitab wato cikin yahudu da nasara zuwa ga wata kalma wadda za ta daidaita tsakanin musulmi da ba yahude da ba nasare zuwa ga wata kalma wadda za ta kawar da dukkan wani saɓani da ake fama da shi na aƙidu da addinai wannan kalma ita ce kalma ɗaya-ɗaya wadda yadda da ita da kuma tafiya a kanta shi ne za a samu daidaituwa a dunkule a zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya wannan kalma ita ce kada a bauta wa kowa sai Allah in yahudawa suka yadda da wannan kirista suka yadda da wannan kamar yadda mu musulmi mun yadda da ita shikenan sabani ya kau yanzu sun zama mu mun zama su ita wannan kalmar ita ke daidaita tsakanin mutane ta daidaita tsakanin mai mulki da wanda ake mulka ta daidaita tsakanin namiji da mace mai shi da mara shi da zarar wannan kalma ta gifta to a wajen Allah maɗaukakin sarki kana amsa sunan musulmi da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam kira zuwa ga nasara zuwa ga wata daidaitacciyar kalma wadda za ta daidaita tsakanin musulmi da su shine a daina bautar wani wanda ba Allah ba sannan kada wani ya bautar da wasu ko wasu su dinga bautar wani ba Allah ba ta hanyar yi masa biyayya cikin abin da ya saba wa umarnin Allah ko bijirewa umarnin Allah don yi masa biyayya babu wanda yake da cancantar haka in ba Allah ba Allah maɗaukakin sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam idan sun amsa wannan gayyata taka idan suka yi wannan kalma suka yi kalmar shahada shikenan babu sauran rigima dalilin da ke sa a yi jihadi a yaƙi wanda ba musulmi ba saboda wannan kalma ne umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى حديث عبد الله بن عمر من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي أن عمر تيني نياكي متاني har sai sun ce la ilaha illallah har sai sun yadda babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah har sai sun yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah da zarar sun aikata haka a asamu minni dima'ahu ma'ana sun tsare jininsu daga gare ni wa amwalahum sun tsare dukiyoyinsu daga gare ni illa bi haƙƙil islam sai fa abin da ya danganci haƙƙoƙin musulunci da gaske suka musuluntan ba da gaske suka musulunta ba wannan hisabinsu yana wurin Allah abinda kawai ake bukata su shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kenan ashe dukkan abinda ake ta faman yi na jihadi so ake a taimaki waɗanda ake yaƙa a madadin su dinga bautar wani wanda ba shi ya halicce su ba a dawo da hankulansu zuwa ga bautar wanda shi ya halicce su shi yake azurta su shi yake talautawa shi ne mai ba da lafiya shi ne mai saukar da cuta da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ka kirawo su zuwa ga haka in suka karɓi wannan kalma kenan rigima ta ƙare babu sauran ja'in ja babu sauran kuma yaƙi amma fa'in tawallau idan suka ƙi suka ƙi karɓar wannan kalma wannan kira da kai suka kiyarda da shi suka juya baya suka bujire faƙulu ushhadu bi anna muslimun to ku ce da su ku zama shaida akan mukan musulmi ne mukan mun miƙa wuya ga Allah mun ɗayanta Allah da bauta mun kuma gaskata ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan aya akwai darussa kamar haka kamar yadda babban malami sheik abdulrahman nasir al-sa'idi rahmatullahi alai yake fada a cikin tafsirinsa tafsiru karimin rahman ya ce wannan ayar annabi muhammad sallallahu alaihi ita waɗanda suke ahalul kitab tunda allah ta'ala ce ƙul ya ahalar kitabi ta'alau sai zamanto annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace amfani ya aiki da wannan aya yakan rubuta wasiƙa zuwa ga sarakuna ko dai na yahudawa ko na kiristoci ahalul kitab sai ya rubuta musu wasiƙa in ya tashi rubutawa yana rubuta wannan aya qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in ay mustawiyatin bainana wa bainakum wadda za ta zamanto ta daidaita tsakaninmu da ku ba mu fi ku ba ba ku fi mu ba mun zama daidai mu musulmi ku musulmi ubangijin bautar mu guda ɗaya shi kuke bautawa mu ma kamar yadda shi muke bautawa yake cewa abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan rubuta wannan takarda wannan aya a dukkan wasiƙar da zai aika wa ahlul kitab banda wannan ma yana karanta wannan aya a cikin wato sallarsa ta rakatanil fajr rakatanil fajr dinsa yakan karanta wannan aya yace saboda ta kunshi kira zuwa ga addini guda daya wanda wannan addinin gabaki dayan annabawa da manzanni gabaki dayansu sun haɗu ne akan wannan addini sun haɗu akan wannan kalma sannan kalma ce wadda ta kunshi kadaita Allah madaukakin sarki wadda aka gina bautar Allah shi kadai wanda idan ahlul kitabi suka sallama suka miƙa wuya kai ba su kadai ba hadda ma wanda ba ahlul kitabi ba suka miƙa wuya zuwa ga wannan aya ta bautar Allah shi kadai ba tare da hada shi da abokin tarayya ba to haƙiƙa sun shirya wannan aya ta tabbatar mana da cewa kalmar tauhidi ita ce za ta iya daidaita tsakanin kan mutane babu wani abu da zai iya haɗa kan al'umma su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya sai tauhidi babu yanda za a yi wani yana shirka wani yana tauhidi wani yana bid'a wani yana sunna wani yana saban Allah wani yana bin Allah a ce kuma da a haduwa a tasimu bi hablillahi jami'an wannan ba yanda za a yi wannan ayar ba ma akan haka take magana babu yanda za a yi kai ya haɗu ga mutanen da sun riga sun bambanta a aƙida sun bambanta a suluki sun bambanta a tarbiyya duk da sauran abubuwa da haka sai ya zamanto abin da ke iya haɗa kan mutane abubuwa ne guda biyu alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dan duk wanda yake amsa sunan musulunci in dai musulmin kirki ne ya yarda da alƙur'ani duk musulmin kirki ya yarda da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu to kaga ana neman haduwar kai ne akan abin da mutane suka hadu akan yadda da shi amma dukkan wani abu da zaka iya kawowa wanda shi din wannan abun ba kowa ne ya yarda da shi ba akwai masu sabani akai to wannan ba lalle bane ka iya hada kan mutane da haka abin da ke hada kan mutane shine abin da kowa da kowa ya yarda da shi da haka duk musulmin kirki ya yarda da alqur'ani duk musulman kirki ya yarda da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to in har mun yarda alqur'ani zancen Allah hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam maganganun manzon Allah duk ba mu da ja a kansu to wayannan a kirawo mutane zuwa ga alqur'ani da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata wannan shine zai kawo kan mutane ya hado guri guda sannan wannan aya tana nuna mana cewa ko a ina kake ko ƙasa ko ƙas ko ƙasashen ƙasar ƙasar ƙasar ainihin wato wato waɗanda ba musulmi kwata kwata ka ɓoye cewa kai musulmi ne wannan identity din shine martaba ka shine daraja ka shine kimaka baka ganin wancanan ka baya ɓoyewa za a ganshi da katon cross ko kuma ganshi da yar sarƙa in shi gentle wato babban mutum ne ba zai iya sa wannan katon ba a za ga shi da ai sarkarsa ya karama da cross a jiki ba ka jin yana babatu akan addininsa ba ka jin yana in ya zama shugaba ko yana wakiltar yankinsa inda yake surutu akan addininsa ba a lokacin da kai kuma kake makara a lokacin da kai kake koye identity ɗinka na kai musulmi ne kar a ce kai fundamentalist ne kar ƙuri'a a zo zaɓe kana son ka tsaya takarar shugaban ƙasa yankin wanda ba musulmi ba su ce ba za su zaɓe ka ba saboda kana nuna kai musulmi ne a lokacin da su ba sa ɓoye addininsu fada fada rabaran rabaran suna fitowa su shiga cikin ainihin madafun iko a dama da su an yi gwamnoni an yi yan majalisu an yi ba irin wanda ba a yi ba wayanda suke masu mukamai ne a coci coci kuma duk kowa ya sani ba ɓoyewa suke ba amma musulmi ya dinga kai ka ce wani abu ne wani abun wato wani abun abun muni kyakkyawan addini irin musulunci da ya kamata a tallata shi amma sai ga mutum yana ɓoye shi musulmi ne to wannan aya tana nuna mana kaga fa in tawallaw fa qulu shahadu bi anna muslimuna in kun juya baya kun ce a to mu ku zama shaida mu musulmi ne ya ba kai mun new happy new year ba ko christmas ka ce ai ni musulmi ne kenan kawai ishhad bi anni muslim ya na kawo yankan kirsimeti baka ji baka ce ai saboda mu musulmi ne an hana mu ba ma mamaci ya baka zo guri kaza ba gurin taron mu kaza ka ce ai ka san ni musulmi ne ana mitin ka ce to jama'a lokacin sallah ni musulmi ne zan je yin sallah wannan ya kamata a ce musulmi duk inda yake ya dinga nuna a kowane lokaci a kowane wuri ya dinga nuna shi musulmi ne kamar yadda na gaya muku cewa waɗanda ba musulmin ba ba sa jin kunya su ce su ba musulmi ba ne kana iya zuwa wani abu ka ganshi da shiga mai shigarsa irin ta musulmi ka ji shi yana hausa sai ka yi magana ce shi ba musulmi ba ne baya jin kunya baya jin wani kunya ya ce shi ba musulmi ba ne daga cikin abun da za mu ɗauka na darasi a cikin wannan aya shine a aya ta biyu ya nuna cewa ana iya kafa hujja da hankali lafiyayye wajen goyon bayan gaskiya matuƙar wannan hankalin bai ci karo da nassi da shirya ba domin da ya ce ya ahalar kitabi lima tuhajjuna fi ibrahima wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'di sai ce afala ta'qilun ashe hankali Allah ta'ala yana bawa mutum shine dan ya fahimci sakon Allah madaukakin sarki da haka ana iya kafa hujja da hankali lafiyayye akan goyen bayan gaskiya ko zama tare da gaskiya Allah madaukakin sarki yace ha antum haula'i hajajtum fi ma lakum haula'i waɗannan kun ganku hajajtum fi ma lakum bihi ilm kun yi jayayya cikin abin da kuke da masaniya cikin abin da kuke da ilimi a game da shi falimatu hajjuna Allah ta'ala ce dan me kuma kuke jayayya fi ma laysa lakum bihi ilm cikin abin da ba ku da ilimi akai kenan kana iya dagewa kai ja a ja akan abin da ka sani na gaskiya ka doge akai amma idan ka san ba ka da ilimi akan abu bai kamata kai jayayya akai ba wannan ba hali ba ne mai kyau mutum ya dinga ja'in ja akan abin da ya san ba shi da ilimi akai Allah ta'ala ya ce kun gan ku nan kuna jayayya ha antum haula kun gan ku waɗannan jadaltum rasulallah kuna jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ma lakum bihi ilm cikin abin da kuke da ilimi a kansa min amri dinikum na sha'anin addininku mimma ta'taqiduna sihhatahu daga abin da kuka kudurce ingancin sa fi kutubikum a cikin littattafanku kun yi jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan falimatu hajuna ai falimatu jadiluna to dan me kuma kuke jayayya fi ma laysa lakum bihi ilm cikin abin da ba ku da ilimi game da shi min amri ibrahim game da al'amarin ibrahim kun ce annabi ibrahim ba yahudi ne a ina kuka samu wannan karatun kun ce annabi ibrahim ba nasare ne a ina kuka samu wannan ilimin da molan kaka kuke cewa ibrahim alaihi salam naku ne ku yahudawa da kaku kiristoci kuke cewa annabi ibrahim naku ne babu wani ilimi mushrikai kuke jan annabi ibrahim kuna cewa addinin ku ɗaya da shi shirkar da kuke kama akan addinin annabi ibrahim kuke kuma kiristoci cewa isa ɗan allah ne ko allah ne shi ma kuna ganin annabi ibrahim akan wannan aƙida yake in kun ja kun kafe kun doge game da abin da kuke da shi na ilimi wanda ya zo muku cikin littattafanku cikin abin da kuke ƙudurcewa to don me za ku yi ja in ja cikin abin da kuka san ba ku da ilimi a kai wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ai wallahu ya'lamu al-umura ala khafa'iha Allah madaukakin sarki masani ne game da al'amura duk da buyansu wa antum la ta'lamuna ku kan ba ku da ilimi ma kana ibrahim yahudiyan Allah madaukakin sarki ya mayan musu da martani ibrahim alaihi salam ba ba yahude bane wala nasraniyan annabi ibrahim alaihi salam ba ba nasare bane falam takunil yahudiyatu wala nasaraniyatu illa min ba'di ai addinin yahudanci da addinin nasaranci bai samu ba ma sai bayan annabi ibrahim ya shude sai bayan annabi ibrahim ya bar duniya sannan ma addinin yahudanci ya zo addinin kiristanci ya zo walakin kana muttabi'an li amrillahi wa ta'ati sai dai walakin kana hanifan muslima sai dai shi annabi ibrahim ya kasance mai kaucewa da karkacewa barna ne musliman sannan shi musulmi ne babu yahude ba ne babu nasare ba ne wa ma kane minal mushiriki na kuma baya cikin mushirikai musulmi ne an gane ko allah maɗaukakin sarki ce wa ma kane minal mushiriki na walakin kana muttabi'an li amrillahi wa ta'ati mustasliman lirabbi sai dai shi mai biyayya ne ga umarnin ubangijinsa da yi wa ubangijinsa da'a mai miƙa wuya ne ga ubangijinsa wa maka na minal mushrikin annabi ibrahim da ɗai ba mushriki ba ne nan da aka ce ha antum ha ula'i ha jajitum ba a faɗi jayayyar da suka yi ba sai wato babban malami sheik muhammad aminu shankiti rahimahullahu ta'ala sai ya ce jayayyar da suka shi ne amta kuluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaqa kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu amilla wa ma allahu bighafilin amma ta'malun sai ce kaga an ce sun yi jayayya ba a faɗi jayayyar ba to shine sai a can wani guri qur'ani sai ya ga ma ga abin da suke faɗa amta kuluna إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل أما تعملون da haka Allah maɗaukakin sarki ya mai da martani ga Yahudawa ya mai da martani ga Kiristoci ya mai da martani ga mushirikai jan annabi Ibrahim da suke ƙoƙarin jingina shi zuwa gare su lalle annabi Ibrahim ya barranta da su sun barranta da shi annabi Ibrahim alaihi salam ya barranta da Yahudawa sun barranta da shi ya barranta da Nasara ya barranta da mushrikai domin Allah ta'ala ce ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin Allah maɗaukakin sarki ya ce, Inna aulan nas bi Ibrahima, lallazina taba'uhu wa hadhan nabiyyu wallazina amanu, wallahu waliyul muminin. Inna aulan nas bi Ibrahima, lallai haƙiƙa mafiya dacewar mutane da su jingina kansu ga annabi Ibrahim, mafiya cancantar mutane, mafiya kusancin mutane da annabi Ibrahim alaihi salam lallabi na taba'uhu ba wasu bane face shine shugaban alhunafa masu kaucewa shirka masu tabbatar da tauhidi a ban ƙasa ku kuma kuna shirka kuna ɗaurewa shirka gindi kuna faɗa da tauhidi kuma kun ce annabi ibrahim naku ne ta ina ta ina kuka haɗu da shi annabi ibrahim hanifan musliman ku kuma ba haka kuke ba waɗanda suka fi dacewa suka fi kusanci da annabi ibrahim ba wasu bane face wanda suka bi annabi ibrahim akan aƙidar kaɗaita allah da bauta da kuma korewa allah maɗaukakin sarki abokin tarayya allah maɗaukakin sarki ya ce wa hazan nabiyu sai kuma wannan annabin in akwai wanda zai ce annabi ibrahim nasa ne to manzan allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine zai yi ƙoƙarin jingina kansa zuwa ga annabi ibrahim ba ku ba wallazina ma'ahu in akwai waɗanda suke da kusanci da annabi ibrahim ba su wuce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba waɗanda suka yi imani da manzon allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan in kana neman aulan nasu bi ibrahim mafiya kusanci mafiya dacewa da cancantar mutane a jingina su zuwa ga annabi ibrahim almajiransa waɗanda suka bi shi akan abin da ya kira su sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suka yi imani wallahu waliyul muminina Allah maɗaukakin sarki mai jibintar al'amarin muminai ne inna a haƙƙan nasu bi ibrahima wa a khassihim bihi alladhina amanu bihi wa saddaqu bi risalatihi wa taba'uhu ala dini wa hadha an-nabiyyu muhammad sallallahu alaihi wasallam walladhina amanu walladhina amanu bihi والله ولي المؤمنين أي والله ولي المؤمنين به المتبعين شرعا الله مدوكاكين سركي ولي والله ولي المؤمنين الله مدوكاكين سركي شيني ولي شيني مي جبنتا مي كونر waɗanda suka yi imani da shi almuttabi'i na shar'a waɗanda suke yin biyayya sau da ƙafa ga shari'ar da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta Allah maɗaukakin sarki ya ce, Wadda ta'ifatun min ahlil kitabi laula an fusahun wa ma ya sha'urun. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون
waɗannan ayoyi duk ana faɗa mana halayya da ɗabi'u irin na ahlul kitab wasu daga cikinsu suna da halaye marasa kyau Allah ta'ala ce wadda ta'ifatun min ahlul kitab wani ɓangare wata jama'a daga cikin ahlul kitab sun ci burin lauyu dillunakum ina ma sun samu damar batar da ku wa ma yudilluna ba kowa suke batarwa ba illa an fusahun face kawunansu wa ma ya na sai dai ba sa gane haka ya ahlal kitab ya kuma abota littafi lima takfuruna bi ayatillah dan me kuke kafircewa ayoyin Allah wa antum tashhaduna alhalin kuna masu shaidawa cewa waɗannan ayoyi ne saukakku daga Allah maɗaukakin sarki da ya aiko su ko ya saukar da su ta hanyar manzanninsa ya ahlal kitab ya kuma abota littafi lima talbisuna alhaqqa bil batil sabida me kuke cakuɗa gaskiya da ƙarya wataktumuna alhaqqa kuke boye gaskiya wa antum ta'lamuna kuna sane wannan duk hali ne na ahlul kitab da haka karka karka yi kokarin siffantuwa da wata ɗabi'a cikin ɗabi'oyinsu karka kwaikwayi wasu halayya irin nasu marasa kyau Allah madaukakin sarki ya ce wadda ta'ifatun ai tamannat jama'atun min al-yahudi wan nasara wata jama'a daga cikin yahudu lau yudhillunakum ayyuhal muslimuna ina ma za su samu wata kafa su samu wata dama tabbatar da ku ya ku musulmi za su yi haka duk damar da za su iya samu duk wata gaba da za su iya amfani da ita to za su iya amfani da ita don su batar da ku ah ba gashi ba suna shiga ƙauyuka suna kafurta mutane suna shiga ƙauyuka duk masu harkokin da'awa da suke shiga wurare irin wanda akwai ƙarancin koyar da addini na musulunci a gurin ai ga irin abubuwan ana jin irin labaran da suke faruwa suna zuwa suna musulun suna wato kiristantar da hatta fulani kaga mutum ba fulatani fiyo amma kirista ne suna amfani da kowace irin dama da suka samu daga ciki yanzu an ce sun yi bible ma na na abin nan na ajami bible na ajami wannan shi bai je boko ba zai iya ba amma yana iya karatun ajami to ga bible na ajami duk wata hanya da za su batar da musulmi suna binta suna bata lokacinsu suna bata kudadansu duk da Allah ta'ala ce innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiquna thumma takunu alaihim hasaratan thumma yughlabun wal ladina kafaru ila jahannama yuhsharun amma ba dare ba rana suna ta aiki da jajayensu masu jan kunne da baƙaƙensu ba dare ba rana suna ta ƙoƙarin yin kutun gwila ga addinin musulunci suna ta ƙoƙarin kawo wa musulmi ainihin wato matsala suna ƙoƙarin ɓatar da musulmi in sun samu dama shi sa Allah ta'ala ce wannan burinsu ne haka suke wadda ɗa'ifatun min ahalul kitab wata jama'a daga cikin ahalul kitab suna nan akwai orientalist 'yan ciranin addini akan same su zo wasu masu haddace alkur'ani wasu su tafi ƙasashe a tura su irin misar su je su karanci larabci sosai larabci ba ƙur'anin da larabci ba ne za su je su samu su zo su koyi larabci da ƙa'idojin larabci kawai don su shigo da dasisa cikin littattafan musulunci ko cikin ainihin wato alƙur'ani suna nan suna ta yi hatta wa'annan shubuhohin da wa'annan ahad ko hadisi mutawatiri da sauransu duk za ga akwai irin wannan akwai irin wa'annan abubuwan falsafofi ne irin wanda suke ta cusowa kamar yadda aka yi ta fama wani lokaci can cewa hadisan sahihul bukhari hadis duk so suke su to duk yana daga cikin aikin su strategy ne zama suke yi su zauna su yi mitin su fitar da kuɗaɗe masu yawan gaske su ɗauki wasu yanci rani a cikin su su dinga yaɗa su zuwa ƙasashen musulmi su je su koyo addini ba dan su yi musuluncin ba sai dan ainihin wato su zo su ɓatar da jahilai daga cikin musulmi jahilai daga cikin musulmi shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa lalle sun sun ci buri da dai za su samu dama da za su samu iko to lalle da sun batar da ku ya ku musulmi anil islami da sun raba ku da musuluncin nan ba abinda suke hassada da ku akan su sama da musuluncin nan da ka waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a yanda suka zama kafirai so suke kowa a mutu halliman shi ne babban burinsu a mutu har liman liman ya mutu ba shi kenan ba an gane ko ma'ana so suke yi kawai ya zamto yanda suka kafurta kowa ya kafurci ba ta kunu na sawa'a ku zama daidai wa daida da su wa ma yudilluna illa anfusahum wa atba'ahum amma tunda akwai karantarwa akwai alkur'ani a hannun musulmi akwai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai manyan malamai na addini na gaskiya waɗanda suke karantar da mutane addini na gaskiya to wannan burin nasu ba zai cika ba da bakin ciki da takaici za su mutu ba za su ga wannan mafarkin nasu ya gaskata ba ba wanda suke batarwa sai kawunansu da mabiyansu in ji Allah maɗaukakin sarki wa ma yaduruna zalika amma ba sa gane haka kuma kullum Allah ya doɗe musu basira kullum kuɗaɗen da suke fitarwa suke ɓalɓaltar da su don cimma wannan burin nasu ba ƙananan kuɗaɗe ba ne suna ta fitar da kuɗaɗe suna ta mite-mite a wurare daban-daban a ƙasashe daban-daban don cimma wannan buri nasu Allah ta'ala ce sai dai su su sake halaka mabiyansu ne za su sake halaka amma ba sa gane haka Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ahalar kitab ya kuma abota littafi ai ya ahalar taurati wal lima takfuruna bi ayatillah ai lima tajhaduna ayatillah dan me kuke musun ayoyin Allah allati anzalaha ala rusuli ayoyin da Allah ya saukar wa manzanninsa fi kutubihim alittattafan da ya aiko su da so wa fiha anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa ar-rasulul muntazar وفيها wanda a cikin wayancan littattafan wanda kuka kafircewa sakon da ke cikin su akwai busharar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ake zaman jira lokacin sa yana dabda karatowa wannan shi ma har da wannan bayanin cewa akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana dabda bayyana duk yana nan a cikin littafin ku dan me yasa kuke kafircewa da waɗannan ayoyi me yasa kuke ƙaryata manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da cewa yana nan a rubuce a cikin littattafanku yana nan ayoyi ba ɗaya ba ba biyu ba a cikin attaura da injila game da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam duk akwai a ciki don me yasa kuke kafircewa ayoyin Allah wa annama ja'akum bihi huwal haq da bayanin abin da ya zo muku da shi gaskiya ne wa antum tashhaduna bidhalika kuma ku shaida ne kuna da masaniya kun san haka tunda kun karanta a cikin littafanku walakinnakum tunkirunahu sai dai kuna yin inkarin haka Allah ta'ala ce ya ahlul kitab ya kuma abota littafi lima talbisuna al bil batil dan me kuke cakuda gaskiya da ƙarya me yasa lima talbisuna al bil batil me yasa kuke gaurayawa ga gaskiya ku cakuda ta da ƙarya don gaskiyar ta rikice a rasa ina take kun san wannan gaskiya ce kun san wannan ƙarya ce kullun fi falakin yasbahuna kowace hanyar ta daban ƙarya hanyar ta daban fure take ba ta yaya gaskiya sunanta gaskiya hanyar ta daban amma me yasa kuke wato cikurkuɗa wa mutane tsakanin gaskiya da ƙarya don gaskiyar ta ɓace musu su kasa gane kanta me yasa kuke haka kaga ashe ɗabi'a ce ta yahudu da nasara cakuɗa wa mutane al'amura ɗabi'a ɗabi'a ce ta yahudu da nasara har gitsa wa mutane tunani ta hanyar watso musu shubuhohi ya ahalar taurat wal injil lima takhlituna alhaqqa fi kutubikum bima harrabtumuhu وكتبتموه من الباطل بأيديكم dan me kuke cakuɗa gaskiyar da take cikin littattafanku da kuma abin da kuka juyar da shi kuka jirkita shi cikin abin da hannayenku suka rubuta cikin littattafan me yasa yanzu ka ɗauki bible duk sun cakuɗa shi wannan yana daga cikin miza da alkur'ani yake da ita na daga cikin daraja da fifiko da alkur'ani yake da shi akan sauran littafai saboda ka'idar Allah inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun shi yasa an rasa yanda za a yi da alkur'ani an rasa yanda za a yi da shi shi dai la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid ƙarya ba ta zuwan masa ta gaba ko ta baya ba don haka ba shi ma ba don ya samu wannan tsaron daga Allah ba da shi ma an birkita shi da shi ma an rikirkita shi kamar yadda aka birkita ita injila akwai new testament akwai old testament akwai sabon alkawari da tsohon alkawari akwai kaza akwai kaza an samu maganganun wasu sun shi shiga cikinsa abinda babu a cikin alkur'ani kenan wasali sama kana taba shi wani alaran ma zai ce ala gafata malam kayi kara wannan wasali saman da ka mai da shi kasa mai da shi inda yake yana gincire ko karya hula baya yi amma ina gaya ma duk abin da ka taba nan ba zai taɓu ba ya haddace wasulan gaba ɗaya ba ma shi ba maganar baƙaƙen har wasalin da ya haddace suna nan da yawa da aka alƙur'ani ya riga ya samu wannan gatan babu yadda za a samar da ainihin wato irin abin da aka samu damar yi wa littafan da suka gabace shi shi yasa Allah madaukakin sarki yake zargin Yahudu da Nasara waɗanda aka ba su Injila amma saboda son zuciya suka shishigar da wasu soye-soyen zuciyarsu a cikin ta saboda Allah bai dauki haka Injila ita ma haka aka yi mata ingausa aka yi mata cushe fadin kenan ko aka shishigar da maganganun wasu mutane ciki aka hautsina su da maganganun Allah subhanahu ta'ala ta yanda ba za ka iya ware ga maganar Allah ga kuma maganar wanda wani ne ya sa wannan maganar ba ta Allah ba ce wa tukhfuna ma fihi ma min sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa taktumuna al-haqqa dan me kuke koye gaskiyar da take cikin littafanku a cikin littafan fa duk hasufofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk akwai a cikin littafan kai ba ma sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam ba har sufofin sahabbai akwai a cikin at-taura da injila zalika masaluhum fit taura wa masaluhum fil injili ka zar'in akhraja shata'ahu fa azarahu fastaghlaba fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihim al-kuffar sufofin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ma sun zo a at-taura da injila ba ma mai gidan kwata-kwata ba sallallahu alaihi wasallam me yasa kuke boye wa'annan sufofin da suka zo isharori da aka yi na bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallam dan me kuke koye wannan gaskiyar ba kwa so ta bayyana mutane su sani wa anna dinahu huwa alhaq me yasa kuke koye gaskiyar addinin da annabi Muhammad zai zo da shi shine addini na gaskiya Allah ta'ala yana tuhumar ahlul kitabi dan me yasa suke haka wa antum ta'lamun alhalun kun san annabi Muhammad gaskiya ne sallallahu alaihi wasallam kun san saƙon da ya zo da shi gaskiya ne me yasa kuke ɓoyewa mabiyanku me yasa kuke ɓoyewa almajiranku kar su gane wannan gaskiyar me yasa ashe kaga ɓoye gaskiya kada jama'a su fahimce ta wannan muguwar ɗabi'a ce ta yahudu da nasara tattarewa almajiranka gaskiya kar su fahimce ta tattare wa mabiyanka gaskiya kar su gano ta wallahi tallahi wannan ɗabi'ar da ka ɗauka ala gafata mala ta yahudu da nasara ce ba ka da maraba da su haka suka yi Allah ta'ala ya zarge su a wannan aya gaskiya ce gaskiya ce fito da ita kai bayaninta abinda aka sa ka kenan ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki
أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتى يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم بارك الله فيك Allah madaukakin sarki ya ce wa qala ta'ifatun min ahli kitab sai wata jama'a wani yanki na ahlul kitab suka ce aminu billazi unzila ala allazina amanu ku yi imani da abinda aka saukarwa waɗanda suka yi imani wajahan nahari ku yi imani a farkon yini wakfuru akhirahu ku kafirce a ƙarshen yinin la'allahum ya aqida ko addini irin naku wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kada ku yadda kada ku amince wa kowa illa liman tabi'a dinakum sai waɗanda suka bi addininku ƙul ka ce musu innal huda lallai haƙiƙa shiriya hudallahi ita ce shiriyar Allah an yuta ahadun mithla ma utitum kada ku yarda a ce a bawa wani mutum misalin irin abin da utitum aka baku au yuhajjukum ko ku bawa wani mutum damar yin jayayya da ku inda rabbikum a wajen ubangijinku ƙul ka ce innal fadula lalle hakika falala biyadillahi a hannun Allah take yutihi man yasha Allah ta'ala ne yake ba da falalarsa ga wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim Allah mai yalwar falala ne kuma masani ne yahtassu bi rahmatihi man yasha Allah yana keɓantar wanda ya ga dama da rahamarsa wallahu dhul fadlil azim Allah ma'abocin falala ne mai girma Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙalar ta'ifa, ai wa ƙalar jama'atun min ahlil kitab, min al-yahud wani ɓangare daga cikin ahlul kitabi cikin yahudu, su suke gaya wa junansu, saddaƙo billazi unzila alallazi na amanu wajen nahar, ku amince ko ku gaskata ko ku yi imani, wato da abin da aka saukar na littafi abinda aka saukar wa masu imani kuma ku nuna cewa kun yi imani awwalan nahari da rana farkon yini da aka ku zo ku nuna cewa kuna tare da su kun yi imani waqfuru akhirahu a ƙarshen yinin kuma sai ku kafirce la'allahum dan suma yatashakkaku fi dinihim su dinga kokwanto game da addininsu wa yarji'una anhu dan su ma su da wato wata makida ce da wata kutungwila da wani plan da su yahudawa suke shiryawa cewa musulmin da ba su yi zurfi ba a musuluncin ko ba su tabbata ba akan imani ko kuma iliminsu bai nuna ba game da addinin to a zo a hargitsa musu tunani ta hanyar ga wasu sun shigo sun musulunta da rana da yamma kuma sun yi shirka la'alla sai a fahimci ko akwai wani aibu da suka gano cikin addinin akwai wani abu wanda da suna waje ba su san da shi ba amma da suka shigo sun gan shi shi yasa suna gani suka ga wannan abin ya yi matuƙa wajen muni shi yasa sai suka ja suka yi mi'ara koma baya da yamma sai gayi sun koma gidansu anguli ta koma gidanta na tsamiya wannan akalla zai jefa wa su musulmin da suke wannan addinin kokonto ha ga mutane sun shigo da safe kuma da yamma sun kafirce to kila sai wannan ya dinga ba wa mutane wasu irin saƙonni me ya faru ko dai akwai abin da ya faru ko kuma a cikin musuluncin akwai wani abu ne da mu ba mu gane ba su da suka shigo suka gane da suka gane shi ne suka fice daga cikinsa wannan yana daga cikin da sisar ahalul kitabi da suke yi ma'ana dan su cuno wasu daga cikinsu su nuna kamar sun yi imani amma ba zama za su yi ba a cikin addinin za su fita kamar yadda muka faɗa akwai orientalist almustashriqun yanci ranin addini za su shigo kamar da gaske sun shigo addinin za su zo kamar amma za su nannaɗi wasu abubuwa za su je su harrifuna kalima an mawadhihi za su je su jijjirkita wasu al'amuran domin in suna waje ba zai ba su damar rike alkur'ani ba ba zai ba su damar su fahimci wani abu game da addini ba amma za su shigo da zummar sun zo sun musulunta nan ko yan aike ne nan kam wato yan leƙen asiri ne sun zo dan wata makida da haka in suka tashi fita sai kuma su fita sai kuma su yi rubuce-rubuce game da addini kamar yadda abin da yake faruwa kenan na almustashriqun kuma irin wannan almustashriqun din irin aidiyoyinsu da tunanin nukansu shine wasu daga cikin mutanenmu ko malamai da sunan malanta sai mutum ya samu zamiya sai ya kwaso irin wa'annan falsafofin da irin wa'annan tunanin nukan sai ya shigo da shi cikin addini sai ka ganshi yana zuwa daga ra'i abubuwa baki in baka kai shi to in ka bibiya kuma sai ga akwai littattafai na almustashriqun kila da yaje ya debo yake debo wannan shubuhohin yana zuwa yana fesawa a cikin al'umma ko dai so yake shi ma ya suna ko so yake ya shahara to in ya ce zai bi irin tafarkin da kowa yake bi kamar yana ganin ba zai fito da wuri ba ba za a san shi da wuri ba bari ya fito da wani abu sabo da ba a saba jinsa ba to da wannan ne khalif tu'rab ka'idar wannan saba wa mutane don kai maka suna a sanka to da haka Allah madaukakin sarki yayi a wato a wannan ayar an yi walqiya an gane halin kowa cewa ashe akwai masu ciranin addini da suke shigowa cikin addini ba don su zauna ba sai don su fitini su masu addinin su fitini jahilai da waɗanda ba su nuna ba a cikin addinin a jefa musu wasuwasi a jefa musu shakka kila ma daga nan wani shi ma ya ce zai yi ridda ya bar addini da makamantan irin wannan shine Allah madaukakin sarki yake cewa wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum ولا تؤمنوا أي ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم فكان يهوديا kada ku amince sai ga wanda yake bin addininku kuma wannan yana daga cikin aqidarsu in dai ba yahudanci kake wato ba ba wani kai ba yadda je bane ba za su yadda da kai ba ba za su amince maka ba Allah ma ya ga ma walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ba wani kirki da kake da shi in dai ba ba addinin ka zaka watsar ka bi su ba ba wata nagarta ko wani quality da kake da shi ma damar kana amsa sunan musulunci su a wajensu walan Allah ta'ala ce bai taɓa yiwa tarda ankal yahud a cewa bai yahudi ne ce ya yarda da kai yake baka digirin girmamawa yake yabanka wan nasara ko nasara hatta tattabi'a millatahu qul inna hudallahi huwal huda shiriyar Allah ita ce shiriya da aka wala tu'minu babu yanda za a yi ba yahude ya amince muku illa liman tabi'a dinakum ba za su amince muku ba sai ga wanda kar ku amince har ga yawa junansu suke kar ku amince da wani sai wanda ya yarda ya ba addinin ku sai wanda ya yarda yake tare da ku a aqida ku qul ka ce da su innal huda hudallah shiriya dai ba ta kowa bace shiriyan nan ba ta wane bace ballantana ya rufe kofa sai ya ga dama ya ba wanda yake so ko sai ya bauta shiriya ta Allah ce subhanahu wata'ala alhuda hudallah an gane shiriya ta Allah ce in Allah ta'ala ya soka da ita sai ya baka Allah madaukakin sarki ka ba mu shiriya an yi wuta ahadun mithla ma utitum wai hasada ce wai su ba sa san abin da aka ba su a ba wani abinda suka samu na ilimi ba su san wani ya samu fasahar da suke da ita ba su san wani ya samu wannan fasahar shi yasa sai dai su kero su kawo muku ku kan ku samu wannan fasahar ta fuskar ilimi ba su san ku fahimta su jahiltar da ku wannan shine su karkashe muku makarantu su kashe muku ilimi saboda duk abin da yake na fasaha da kere-kere sai dai su kero su kawo muku na fata an gane wannan dama yana daga cikin dasisarsu suna ganin dan me sa ai su din su din ne ko kuma ku din gaba ɗaya ku ne da aka su wasu tsarkakakku ne sun ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u sun ce mu ne yayan Allah mu ne yan gaban goshin Allah sun yi wannan cika bakin a wurare daban-daban lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara haka su suna ganin fa su kadai ne mutane fa shi yasa dan sun zo sun kashe ka ai kai ummi ne shi yasa kamar yadda zamu karanta a ayoyin gaba dan sun ci dukiyarka ko sun jo kasar ku sun yi ruwan bama bamai sun kwashe arzikin ku wannan ba komai halal ne ai ku ba mutane bane cikakku su ne mutane su su ne mutane shi sa Allah maɗaukakin sarki ke gaya mana wasu daga cikin halayyarsu Allah maɗaukakin sarki ke cewa ƙul innal huda hudallah an yi wuta a hadun mithla ma utitum ma'ana kar ku yadda a ba wa wani mutum irin abin da aka ba ku an gane ko la tazharu ma indakum kar ku bayyanar da abin da kuke da shi min ilmi na ilimi lil musulmi na ga musulmi kar ku yarda ko wata fasaha kuke yi da musulmi ya zo ku koyi ku daina yi dan kai ya gano wannan fasahar shi ma ya je nan gaba ya zo ya kalubalance ku kar ku yarda da wannan fa yata'allamuhu minkum kar su koyi wannan ilimin daga wajen ku fa yusawukum fil ilm ga muku kuma nukiliya suna iya yi kuma kuna iya yi to me me kuma suna yin motoci kuna yin motoci sun samu ci gaba kun samu ci gaba iliminsu bai ɗara naku ba to shi sa suke kakkangewa suke tattarewa kada ku ku samu wannan ilimin saboda kakku yi daidai da su a ilimi watakuna watakuna lahumul afdaliya alaikum a wayi gari ma ku zamanto kuna da falala a kansu ga ilimin kere-kere ga imani su ilimin ne ya alamuna zahiran min alhayatid duniya ilimin ne kawai suke da shi amma wahum anil akhirati hum gafilun game da lahira gafalallu ne ta kowace fuska to kai ga imani da Allah ga imani da ranar lahira ga kuma fasaha da kere-kere abin zai fi maka kyau aw an yattakhidhuhu hujjatan 'inda rabbikum yaghlibunakum biha ko kuma su riƙi wannan ilimin a matsayin hujjar da za su ƙure ku da ita a gaban Ubangijinku ya zamanto sun yi galaba da ku sun yi galaba da wannan hujjar da suka riƙe a wato sun yi galaba a kanku a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ce ƙullahum ya Muhammad ka gaya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal fadla wal ata'a wal umura kullaha biyadillah lalle falala da kyauta da al'amura gaba ɗaya a hannun Allah suke, wata ta tasarrufi a ƙarƙashin tasarrufin Allah suke, shi yake sarrafa waɗannan abubuwan yadda ya ga dama, yoti ha man ya sha, yana bayar da su ga duk wanda ya ga dama mimman amana bihi ga duk wanda ya imani da shi, wa bi rasulihi da kuma manzansa, wallahu wasi'un alim, ya sa'u bi ilmihi wa ata'ihi Allah ta'ala yana da yalwar ilimi yana da kuma yalwar kyauta ga dukkan halittunsa gaba ɗaya mimman yastahiqu fadla wa ni'mata wa ni'am wa ni'amahu ga duk wanda yake cancantar Allah ta'ala ya masa falala Allah ta'ala zai bashi falala ko sun yadda ko ba su yadda ba ko da sa hannunsu ko ba sa hannunsu duk wanda Allah ya so ya yi masa ni'ima Allah ta'ala zai masa ni'ima cikin ganin damarsa ko da dukkan masu kin hakan ya wakana sun ki to Allah ta'ala tunda ya so hakan zai kasance insha Allah yahtassu bi rahmatihi man yasha Allah madaukakin sarki yana kebantar wanda ya ga dama da rahamarsa bin nubuwa ba ku ne za ku zaba wa Allah wanda zai nada a matsayin wanda zai aiko a matsayin manzo ba wanda zai aiko a matsayin annabi ba ku bane Allah madaukakin sarki shi yake yin wannan yahtassu bi rahmatihi man yasha yana kebantar wanda ya ga dama cikin halittarsa bin nubuwati wani ya bashi annabta wal hidaya ya bashi shiriya ila akmali shara'i wallahu dhul fadli al azim Allah madaukakin sarki ma'abocin falala ne wanda take mai girma Allah ta'ala ka ainihin wato lullube mu da falalarka da rahamarka da jin kanka insha Allah za mu tsaya a wannan gabar abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon kauce mata Allah madaukakin sarki waɗannan kwanaki da muka shigo masu tsada Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon raya su da ibada Allah madaukakin sarki ka datar da mu da daren Lailatul Qadr Allah maɗaukakin sarki dukkan kusakurai da tuba-tubai da muke yi Allah ta'ala ka yafe mana Allah muna aina Allah kai ne mai afuwa muna neman afuwa ka Allah kai mana afuwa ya Allah maɗaukakin sarki Allah kai mana afuwa Allah ka biya bukatun mu na alkhairi dukkan wayanda suke da bukata ta alkhairi Allah ka biya musu Allah marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya iyayen mu da kakannin mu da malaman mu da ƴan uwan mu maza da mata da suka rasu Allah ya gafarta musu Allah ya girmama ladan su ya ba su aljanna madaukakiya Allah ta'ala ya sa mu cika da imani imani Allah maɗaukakin sarki ka sa albarka a cikin rayuwarmu ka sanya albarka cikin iliminmu ka sanya albarka cikin iyalanmu baki ɗaya wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara lafiya ya ƙara mana gaba ɗaya ya ce don Allah tambaya ta shine na kasance mai tsananin sha'awa kuma ba ni da to bari gyara lamirin ya ce ya kasance mai tsananin sha'awa kuma ba shi da aure amma ya kasance mai kiyayewa da kamewa asha Allah haka ake so amma duk da hakan shaidan yakan kai shi ga sabawa Allah ya tambayi malaminsa game da halin saban Allah da yake yi amma sai ya ce sai ya ce masa ai tunda shi ba sahabi bane ko manzo dole ya saba wa Allah kai laifi wai saboda karimi ne a karimi ne da yafiyarsa kuma kuma zai gafarta maka to malam menene gaskiyar magana kuma dan Allah yau a dan Allah yan uwa kai su sa shi a cikin addu'a Allah ya shirye shi kuma ya bashi ikon yin aure to yan uwa ku sa shi a cikin addu'a da Allah madaukakin sarki ya shirye shi ya kuma Allah ta'ala ya bashi ikon yin aure lalle kam wannan yana daga cikin addu'ar da za a ci gaba da yi maka kuma ka dage ka samu abin yi wanda zai zamanto sana'a kenan wadda za ka rike ta ta zama sababi insha Allah kuma za ka samu mata wadda take daidai da matsayinka an baka tsawwala ba insha Allah da haka in kuma ta kecere ni kake so to kaga kai ma kuma ba da gaske kake ba amma wannan halin da kake wannan halin da kake ciki kawai abin da kake bukata addu'ar yan uwa za su taya ka amma lalle zamanto kana da abin yi kuma kai gaggawar samun wata wadda take daidai kai ka yi wof da ita insha Allah amma baka da ikon yawa baka da ikon samun buduwa ma ka samu wata bazawara mai hankali wato wadda ba wani ta kayar ba to mai hankali haka insha Allah an fahimta ka samu wata mai hankali ka samu ka aura dan gaskiyar magana yanayin da kake ciki wannan yana daga cikin abin da zai taimaka ma kamar yadda hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ke taimakawa mutum kamewa daga abin da ya shafi sha'awa shine aure to in mutum ya aure insha Allah za a samu maganin wannan damuwa sosai kuma abinda malamin ka ya gaya maka ban san hujjojinsa ba amma gaskiya wannan layin ba mai bullewa ba ne in ka bi shi kuma zai kai ka inda in ka shiga ba za ka iya fitowa ba lallai wannan yanayi da kake shiga na damuwa wannan shi ke nuna alamar imani amma kuma a ce ka saki jiki kawai ka ci gaba da yi kai ba mala'ika ba ne ba sahabi ba ne ba manzo ba ne eh haka din ne amma kuma gaskiyar magana wannan kuma ba lasisi ba ne na ka je ka dinga yin abin da ba daidai ba ka yawaita azumi ko da na ramadan ya wuce kana nan kana fafutukar samun sana'ar yi kuma kana neman auren kuma kana yawaita azumi baya daina jinta to ya danganta da irin karfin sha'awar da kuma irin training din azumin akwai wanda na litinin da alhamis kadai suna dan daidaita masa sha'awa akwai wanda kuma sai dai yi siyamu dawud yawa da haka wanda sha'awar ta matsa man lamba shi ma sai ya matsa mata lamba da siyamu dawud wato siyamu dawud shine in yayi yau gobe hutawa zai in yayi azumi yau gobe sai ya huta in yayi azumi yau gobe sai ya huta yana nan dai da ya samu sana'a kuma kada ya tsaya wani abin nan da ya samu sana'a da yake ganin zai iya rike mata da ita ya yi kokari ya samu daidai shi ya aura don ya wuce a wuce wurin amma waccan shawara da aka bashi cewa ba wani abu bane na damuwa tunda shi ba annabi bane kuma ma an halicce shi don ya saba wa Allah wannan gaskiyar magana in aka bude ma wannan kofar to halaka ce gaskiya muraran ni ba zan zama tare da wanda ya bashi wannan fatawa din ba muna yi masa addu'ar Allah madaukakin sarki ya ainihin wato ya yassare masa Allah madaukakin sarki ya bashi wadata mai yawa da zai iya samun dama ya aure Allah madaukakin sarki kuma ci gaba da taimaka masa wajen kame kansa da yace yana yi ba shi kaɗai ba akwai su ire-iren su da dama muna yi musu addu'a muna tawassuli da sunayen Allah masu girma da kuma sufofinsa masu kamala Allah maɗaukakin sarki dukkan samari ko matasanmu da suke buƙatar aure Allah maɗaukakin sarki ya ba su abin yi da za su yi aure Allah maɗaukakin sarki ya ba su abin yi da za su yi aure akwai wani ɗan uwa shi ma aure ya sako shi a gaba Allah maɗaukakin sarki shi ma ya buɗo taskoki na alheri Allah ta'ala ya bashi ikon gaba wato gabatar da wannan hidima da ta sako shi a gaba cikin lafiya da kwanciyar hankali a muna roƙon yan uwa mata su ma da suke buƙatar mazaje na gari Allah ta'ala ya ba su mazaje na gari Allah madaukakin sarki ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh